أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجال العظيم يا همة الشك اهدر لنا بهذا المحضر والتعظ فيه بنظرة تأتي لنا بالزغل لا ياك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kara dawo da mu wannan rana uku ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1446 a wannan masallaci mai albarka inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a muna cikin suratun nisa'i za mu tashi ayar da take gaya mana wal musanatu min nisa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأهل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مؤذنين غير مسافرين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريدا ولا جناح عليكم فيما تراجيتم به من بعد فريدا إن الله كان عليما حكيما
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم فأهل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافهين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما آه الله سبحانه وتعالى يأتي منا والمحصنات من النساء آه سنن كما da katangagu daga cikin mata. Wato Allah sun ta'ala ayat baya ya gaya mana hurmat alaikum ummahatukum zuwa karki. Yana labarta mana mata yadda aka haramta wa kowa aura daga cikin mazaje. Bayan ya kawo mana sai ya kawo mana cikon na goma sha biyar shine al-musanatu min nisa. Wato ma'anan musanat yana da ma'ana daban-daban. yana zuwa da ma'ana guda hudu ko dai al-musanat ya zo da mace ma'abuciyar miji shine katangargiyar mace sannan yana zuwa al-musanat mace da take kamammiya wato ba mazinaciya ba sannan yana zuwa al-musanat wato mace ɗaya ba baiwa ba sannan yana zuwa al-musanat mata wanda suke musulmai ba kafirai ba anan Allah subhanahu wataala yana gaya mana a ɗaya daga cikin mataye da suka haramta ma'amara wannan musulatin yana ya zo ne da ma'anar mace wacce take mai miji Allah ya sa an gani Allah ya ce wal musanatu min nisa'i haka nan yana daga cikin waɗanda aka haramta muku ku aura katangaggu daga cikin mata wato mata waɗanda suke da miji haramun mace tana da mijinta haramun ne aurenta har sai idan ta rabu da mijin sannan kuma ko kuma ya rasu to kaga ɗaya daga cikin sababi ya halasta kenan amma in wannan ɗaya daga cikin waɗannan bai faru ba mace mai miji haramun ne aurenta ko kuma kusantanta ballantana ma fasikanci da ita saboda kiyaye alfarmar musulmi musulmi na da alfarma wurin allah sannan na da alfarma wurin ɗan uwansa musulmi yana daga cikin abin da shari'a ta shimfida don kiyaye mutuncin kowa da kowa shine haramta mace wacce take ƙarƙashin wuyar wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana daga cikin haƙƙin maƙota mutum ya kiyayi matar maƙocinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gwanda mutum yayi zina da mata goma da yayi zina da matar maƙocinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye Allah ya gaya mana wani musanatu min misali haka katangagu daga cikin matan wato mabuta aure su ma haramun ne gare ku ku aura amma illa ma malakat imanukum daga cikin su banda waɗanda daman ku ta mallaka banda waɗanda damar ku ta mallaka a idan mace tana da aure misali sai aka yaƙi aka ribace su aka ribace mutanen garin to waɗannan matar da aka samu ko da suna da aure a yanzu sun zama karkashin wanda ya mallake su tunda sun zama ayi ributattu iyaka ne za a jira su istibra'i ne a tabbatar ba su da ciki wanda ta zo daga cikin rabansa shikenan sai ya dauka kaga wannan mace mai aure ne amma ta sanadiyar ribata ta yaƙi sai ta zama halas gare ta Allah ya sa ku an gane wannan nau'i ne na mata guda goma sha biyar da Allah sun tara haramta aurensu yana daga cikin abin da muka gaya muku kuma shine a ‘yar uwa cikin shayarwa sannan kuma da sirika sannan kuma da tsakanin ‘yan uwa guda biyu ko mace da gwaggwanta ko innanta Allah ya sa ku an gane wannan kenan don haka Allah subhanahu ta'ala ya ce wal musanatu minan nisa'i Allah ya haramta muku katangaggu daga cikin mata wato mata masu miji illa ma malakat imanukum amma matan da damun ku ta mallaka ta hanyar ribata to babu laifi waɗannan Allah ya sa ku an gane domin kaskanci ne rashin mutunci ne a ce an taɓa abin da musulmi ya mallaka wannan ke Allah ya ce kitaballahi alaikum waɗannan hukunce-hukunce da muka gaya muku wato wajabtawan ubangiji ne a gare ku Allah ne ya wajabta muku wannan hukunci ya karfafa muku a kansu a wuhilla lakum ma wara'a zalikum amma an halasta mata duk waɗanda ba waɗannan ba duk matan da ba guda sha biyar ɗin da muka ambata ba duk an halasta muku aurensu amma an halasta muku su kurum ku gansu a hanya ku kama ba haka ba sai Allah ya ce an tabtahu bi amwalikum ku nemi aurensu da dukiyoyinku wato ta hanyar sadaki ta hanyar biyan dukiyar aure Allah ya sa an gane ku nemi aurensu da dukiyanku musulmina a halin kasancewanku kuna masu aurensu ba wai ku neme su da dukiyanku ma ba da nufin aure ba wannan ma haramu halin kasancewanku kuna masu aurensu kuna masu aure gaira musafihina ba kuna masu zina da su ba Allah ya sa an gane wannan kenan da haka a cikin mata yadda muka ambata a cikinsu akwai wacce ta haramta haramtawa ta har abada amma akwai wacce haramcin ta ba ta abudi ba ne kamar yadda na faɗa a farko a misali waɗanda aka haramta ta abudi kamar wanda suka gabata amma mace da aka sake ta saki uku ita kaga haramcin da aka haramta wa mai ita ai ba ta abudi ba ne idan wani ya aure ta shi kenan yanzu in ta dawo zai iya shi ma ɗin aurenta yanzu Allah ya sa ku an gane ko mace mai miji idan mijin ya rasu ko ya sake ta kaga ita ma yanzu haramcin da aka yi maka ba ta abudi bane za ka iya auren ta yi Allah ya sa ku an gane haka mace ne idda mun ga kada a karatun baya haramun ne auren mace ne idda ko amma Allah subhanahu wataala ya ce wala jina alaikum fi ma arradtum bihi min khidbatin nisa ku dan yi jirwaye da kamar wanka halin iddan nan ba laifi kamar mace tana idda ka baka ce Allah sarki wani ya tafi ya bar mace mai kyawun ɗabi'a ga kyan fuska da dai ɗanyi wani jirwaye da kamar wanka. To a sa'in nan haramun ya sai ta gama iddanta. Haka nan ‘yar uwa ta biyu, mace tana yaya da ƙanwa ka auri yayar, to ƙanwa haramun gare ta, har sai idan ita yayar ta rasu, to yanzu wannan ƙanwar ka iya aurenta, ko kuma in ka sake ta ka iya aurenta. Allah ya sa an gane. To wannan kenan, wannan duk haramtawa ba na har abada ba ne. Kamar samtatun biyu min hunna. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, duk waɗanda kuka ji daɗi da su wato kuka kusance su daga cikin mata wato daga cikin matayen da kuka aura duk waɗanda kuka ji daɗi da su ta hanyar kwanciya ta hanyar saduwa to fa atuhunna ujurahunna idan da a ce sadakin an karɓa bashi an karɓa auren bashi ne to ku fa ba su sakayyan su sadakin su ku ba su sadakin su ka san ya halarsa a yi aure bisa bashi a halin rasu a halin matsuwa to waɗanda kuka kusance su kaga aure ya riga kaga ta riga ta mallaki sadaki tunda ka halasta abin da yake haramun gare ka yanzu ta sanadiyar wannan sadaki da aka yanka maka to waɗanda kuka ji daɗi da su in ji Allah subhanahu wataala ta hanyar kwanciya in kun aure bayan aure to fa atuhunna ujurahunna to ku ba sadakin su idan abin ya kasance bashi ne farida wannan abu ne da yake wajibi dole wala junaha alaikum sannan babu laifi gare ku fi ma tarafetun bihi cikin abin da kuka yi yarjejeniya da su ku mazan da ku mata babu laifi gare ku cikin yarjejeniyar da kuka yi mazan da mata min badil farida bayan abin da yake dole Allah ya sa an gane wato abin da ake nufi shine da abin da mata mace da namiji suka yanke wa kansu in dai da yarjejeniya ne halas ne a abu misali sadakin sai a matar ta ji daɗi wato dama an yi bashi ne ta ɗauka cewa ɗabi'arsa bai kai haka ba kirkinsa bai kai haka ba ana yin aure ta ga kirkinsa ya wuce haka ga nagarta ya ta ka yau kai malam ai tun da abin haka ne ma na ya na ya ta sadakin ci wannan babu laifi sun yarjejeniya a kan haka ko shi misali dama an yi auren bashi da ya aure ta sai ga kirkinta ladabinta nagartatta ya wuce yadda i tsammani yace a to dama haka kike ai ban ɗauka haka kike ba a cikin sadakin ma na ƙara naira kaza to babu laifi akan haka ko misali yayin aure mace ta yayin ta ce abin da za a bada sadaki shine abu kaza babu laifi ko mun kaskancin sa ko mun kankancin sa inda ita ta yarda da wannan ba kamar yadda zaka ga iyaye yanzu an ce sadaki dole ba za mu malikiya dole eh sai ya kai adadi kaza Allah ya sa an gane mu ba za ba shi ta malikiya rubu dinar wurin sadaki amma kuma ai da yawa hukunci za mu zo mu jan ce ga da malikiya ta ce sai a ce babu wani dan soci a wata mazhaba ko ba gane ba tamamin da yake kuɗi ne za a miƙa sai da tije da shi wallahi fa rubu dinar a jiki sai an biya rubu dinar to wannan kenan babu ne cikin abin da suke yarjejeniya da shi in dai mijin ya yarda ta yarda duk wani yarjejeniya in dai an kulla da yardan shi da yardan to babu laifi a kan haka inna Allah kana aliman hakika Allah subhanahu ta'ala masani ne da halittansa ya san abin da zai amfani su ya san abin da zai cutar da su idan an halasta musu sannan hakiman gwani ne cikin abin da yake shirya musu cikin abin da yake tsara musu a dan haka a shiryawan ubangiji shine gaba da shiryawanka shine gaba da shiryawanki shine gaba da duk shiryawan wani mai shiryawa wannan kenan na'am amma lam yasbi minkum
ومن لم يستدي منكم قولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بالغ من بعد فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف موسنات غير مسافهات ولا متخذات أخدان فإذا أغسلن فإن آتين بفاحشة ففاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي ذلك لمن خشي ذلك لمن خشي لعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين منكم من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم
ومن لم يستطيع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعدكم من بعد فانكهوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف المحصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أوسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم آه الله سبحانه وتعالى يا جامنا ya ci gaba da gaya mana cewa wa man lam yastati minkum qawlan wanda kuma a cikin ku bai samu wadata ba bai samu arziki ba an yanke al-musanati ya auri ƴaƴa kaga an musanat da sunan da ma'anar ƴaƴa kamar yadda baya da muka muka ce musini na ghayra musafihi katangagu wato halin kasance ku kuna masu aure ba masu zina ba kaga musini na can ana nufin aure mai aure katangagge a nan gurin kuma ana nufin al-musalat ƴaƴaye ba bawa ba bayi ba wanda bai samu wadata a cikin ku bai auri ƴaƴaye daga cikin matan al-mu'minat wanda suke mu'minai wa min ma malaka taymanukum to ya iya auren daga abin da daman ku ta mallaka wato bayi idan mutum ba shi da dukiya da zai auri ƴa to shikenan ya iya auren baiwa a bisa lalura min fata ya tafi wani mu'minat amma daga cikin ƴan matan ku da suke mu'minai wato sharadi ne a auren baiwa ka samu mu'mina ba a auren baiwa wacce take ba mu'mina in za ka auri baiwa ya ce dole ta zama mu'mina Allah ya sa an gane Allahu alam bi imanikum Allah ya ce to amma dai shi lamarin imani abu ne na zuciya dan haka ku sani Allah ya fi ku sanin abin da ku boya cikin zakatan ku ba'dukum min ba'd sashin ku dai daga sashi yake wato kamar yadda muka faɗa imani sharaɗi ne wurin aurar baiwa kuma imani abu ne na zuciya don haka Allah subhanahu wataala ya ce wallahu alam bi imanikum don haka kuma in ka tashi auren su ku isu da zahiri ku bar baɗinin zuwa ga Allah domin Allah shi ya san baɗin dalla dalla kuma da yawa baiwa ma sai ta zama ta bici ɗaya don haka ne aka ce idan ka rasa ƴa ɗin sai ka ɗebe kewa da ita baiwa ɗin. Wato, auren ita baiwa ana yi nisa illa lura, saboda idan mutum ya kasa auren ‘ya ga shi na jin tsoron zina, to shi kenan sa ina halasta mushi ya auri baiwa. Saboda a cikin auren baiwa a cikin akwai bautar da ‘ya'yayenka, ka auri baiwa, ka ga ‘yanka ma baiwa bayi ne, ka auri baiwa wani ‘ya'yanka sun koma su ma bayi, don haka a mazabar malikiya ma idan mutum ya kasa auren ya an halasta mushi aure baiwa sabanin wasu mazhaba wannan kenan Allah ce fanki wannan idan kuka tashi auren su bayin ku aure su da izini alihin da izinin uwayen gidajensu Allah ya sa ku an gane uwayen gidajensu wa atuhunna ku ba su ujurahunna sadakansu bil ma'rufin da kyautatawa kar mutum ya taurin bashi dan ya ga baiwa ne kar kuma mutum ya tauye tauye wanda zai cuce zai cuce su dan ya ga baiwa ne mun sanatin amma bayin ba halin kasancewar su kamammu kamammu saboda a zamanin da ana ji mata tsoro ana ji wa galiban a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a san ɗaya da zina ba an san zina ne ga bayi Allah ya sa ku an gani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yana jaddada mubai'a ga mata wata mata ta yi da shi haba ya rasulullahi ya kake ga mana wala yazmina ai mun ba mu san zina ba mu abun kunya ne a ce da ta yi zina shi manzo Allah ya ce ina ma duk mata zo su ji abin da matan nan take faɗi to ya lokacin an san zina ne ga bayi sai Allah ya ja kunnan mu ne in kun tashi a wurin bayin ku samu husanatin ghairu musafihat kama mu ba masu zina ba ba mazinata ba wala mutakhizati akhdan ba ko ma ba ko masu da kan abokane ba wanda za su rinka zina da su a boye Allah ya sa ku an gane ba mata bayi da suke rikan abokan zinansu ba da su waɗannan a ɓoye suke kasan akwai zaniya ce wanda suke mazinata ne kowa a fili ya sani baiwa ce ba ta zama lafiya da ubangidanta da ubangidanta sai ta kawo mishi dubu goma kullum misali to da halin kasancewar su bayi kana kasuwanci da su to wata an sani cewa kiri-kiri zina take ta zo ta kawo mu ubangidanta shi da ba ruwansa ta ina ta kawo ko a jikinsa ban sani ko an gane to amma akwai wasu wanda su kuma ba sa yin haka a bayyane amma suna riƙan abokanai a ɓoye suna fasikanci da su to su ma waɗannan ku kiyaye ji Allah kai za usin nan Allah subhanahu ta'ala ya ce idan su bayin nan aka aurar da su suka yi aure to yana ta yana bifa ya shi to idan daga baya kuma sun aikata zina da da ba ku san su da shi ba in suka aikata zina bayi ne kuma suka katangu suka auru suka aka yi musu aure sai kuma suka zo da zina bayan auren to fa alayhinna nisfu ma alal musanat za suna da haddi suna da uquba rabin abin da ƴaƴaye budurwoyi suke da shi idan sun yi zina ban sani ba ko an gane ita ƴa budurwa in ta yi zina za a yi mata bulala ɗari ne Allah ya sha ku an gane to su bayi idan suka yi aure kaga su da aurensu ma to in suka yi zina za a yi musu rabin abin da za a yi ya budurwa idan ta yi zini. Allah ya sa ku an gane, saboda darajar wannan bai kai wannan ba, abin da wannan ta saba da shi bai kai wannan ba. Abin da yake ba gurin wannan ba kamar wannan ba. Allah ya sa an gane wato bulala nawa, bulala hamsin ke. Ita wancan ɗari za a yi mata. Allah ya sa ku an gane. Ita ko da ya ce ma tana da aure ta yi zini sai dai jifa. Allah ya sa ku an gane. To wannan kenan. min fata min al'azabi na uba ke an gane na haji za a yi musu bulala hamsin sai a kuma kore su a bakuntar da su rabin shekara an gane a kulle su kenan ko wannan kenan idan yaci za a bakuntar da su shekara su kuma wannan rabin shekara haka nan kuma bayi shi ma inda bawa namiji zai yi zina da aurensa shi ma haka za a yi masa an gane wannan kenan zalika a liman khashiyal anata minkum Allah subhanahu ta'ala ya ce awan mata bayi ga wanda ba shi da iko to shi ma ga wanda ya ji tsoron zina daga cikin ku amma mutumin da ya baya jin tsoron zina ya san kansa ai ya bari ya haƙura ya aure ɗaya ya fi daraja gare shi da kuma ƴaƴayensa Allah ya sa an gane ذلك لمن خشي الأنة منكم وأن تصبروا Allah subhanahu wataala ya ce amma ku yi haƙuri daga auren bayi ku haƙura ku auri ƴaƴaye saboda kar ƴaƴayen ku su koma bayi khairul lakum ay ya fa alkhairi gare ku wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wataala mai gafara ne mai matukar gafara ne ko mai tsananin jin kai gare ku shi yasa yalwata muku in ba wannan ga wannan in ba ka da kuɗin auren budurwa ga bazawara Allah ya sa ku an gane duk ta hanyar da za ka buka kame kanka Allah subhanahu ta'ala ya yalwace maka da haka Allah subhanahu ta'ala ya ce rahimun mai yawan jin kai gare ku wato waɗannan ayoyi da muka karanta Allah ya bayyana mana ababen da suka halasta gare mu na mata da wanda ya haramta kuma shi aure mutane suna bambanta da martabobinsa mabambanta halaye kala-kala ne muke cikin darajojin aure akwai wanda aure wajibi ne a kansa saboda shi mai tsananin motsuwar sha'awa ne kaga wannan ai aure wajibi ne a kansa akwai kuma wanda aure yake an so ne gare shi misali mutumin da ke tsaka tsakiya shi ko a yi daidai ne in ma an yi daidai ne ko ma ba a bari ba daidai ne Allah ya sa an gane to amma fa aure haramun ne ga a haƙƙin wanda yake gajiyayye tayewa ba zai iya nemo abinci ba ba zai iya nemo sadaki ba ba zai iya nemo gurin kwana ba ba zai iya tsayawa mata cikin bukatun ta ba to irin wannan kamewansa ga aure dole da haka ne duk ɗan da zai taso da maganar aure ka hana shi amma a tabbatar yana da wannan ƙarfi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuha shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj ya ku samari duk wanda ya mallaki dukiyar aure ɗau- nauyin iya ɗauke ɗawainiyar mace da nauyin biyan haƙƙinta na aure to in ka mallaki wannan ka iya aure in ko baka mallaki wannan ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka rantse idanka kuma ka lazimci azumi Allah ya sa ku an gane wannan sannan a kowane lokaci in dai akwai ƙarfi akwai hali aure yana gaba da mutum ya zauna ya ce ba zai yi aure ba saboda daraja da Allah ya saka cikin aure falaloli da Allah ya kimsa cikin aure Allah ya sa ku an gane Allah ya tara don haka malamai suka samu saɓani wai shin aure da rashin aure wanne ne yake mutum ya yi aure da kuma mutum ya ƙi aure ya tsaya ya ta ibada zikiri salati azumi ya yi ta kula da haƙoƙa na Allah ya ya wufanta da ibada kurum wanne ne ya bi wasu malamai suka ga cewa lallai aure shine mafifici so da abin da yake musu cikin sana alkhairi mabambanta ko ba komai a cikin aure ko ba komai a cikin aure akwai ɗa mai albarka akwai ɗa wanda ɗayan daga cikin natija sakayya ta aure ɗan nan kuma ɗayan biyu ko dai ya riga ka rasuwa ya zama maka magabaci a aljanna ya zama maka fansa zuwa ga daga wuta Allah ya sa ku an gane ko kai ka riga shi zuwa ya rike maka addu'a wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari ya tara mata na musu wa'azi sai yake cewa duk macen da ta gabatar da ɗa da bai balaga ba ya rasu guda ɗaya guda uku sun zama fansa gare ta daga jahannama in ta rasu da ita da mijinta 'yan aljanna tun a bayan duniya ka ce mata ga mace 'yan aljanna in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata mata ta ne ta ce ya rasulullahi biyu fa sai manzan Allah ya ce biyu ma sai wata ce ya rasulullahi ɗaya fa sai manzan Allah ya ce ɗaya ma kaga wannan babban sakayya ne manzan Allah ya ce taron alkiyama ma 'ya'yan suna gogayya suna Allah mu fa iyayenmu Allah iyayenmu ba za mu shiga aljanna ba sai da su haka za su riƙe hannun iyayen su zuwa aljanna sannan ko kuma kai ka rasu ya rinke maka addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata ibn adam in gaba amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bihi aw waladin salihin yad'u la in dan adam ya rasu komai nasa na kayankewa banda abu guda uku ko dai sadaka magudaniya da ya gabatar da ita ko ilimin da ya sanar ana amfanuwa da ilimin ko ɗa nagari da zai rinƙa masa addu'a wannan ɗaya daga cikin alkhairi na aure ke Allah ya sa ku an gane shi yasa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma sanya sharadi wurin aure ga mutumin da ke so ya ga alkhairi idan so kake kai auren riba to ka je kai in so kake kai auren kyau ka je kai amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi zati din kun kun tashi aure ku samari ine muku wasiya da ma'abuta addini mata. Domin ma'abuta addini su ne kwanciyar hankalinku a duniya kuma sannan natsuwanku a lahira. Kai yake ma mace kika tashi aure manzo Allah ya gaya ma iyaye idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Idan wanda kuka yarda da addininsa da halayensa ku aura masa. Domin da aure da dukiya ko kyau ma'auni ne a aure da da yawa ba su yi aure ba. kuma da yawa ba su ga albarkan aure ba. Allah ya sa ku an gane, manzo Allah kuma ya ce ka shaidinku daga kabewar kan juji, waɗannan babu albarka cikin aurensu. Sannan an mutum ya tashi aure manzo Allah ya ce ka auri budurwa ya fi ka auri bazawara, in ba ka da hali ka auri bazawara. An gane? Saboda ita budurwa an ka aure ta kana da dukkan soyayya. Ita ko bazawara an ka aure ta ɗayan biyu ko dai tana da ɗa a wani gida. Allah ya sa ku an gane ko ba ta inda da wani gida to malamai suka ce ma kwato ta baka da zuciyarta zuciyarta da yana wurin mijin farko yana wurin dan nan nata gurin nasa a ba a wulaka yana cewa mijina ai mijina na farko kaza ai mijina na farko kaza Allah ya sa ku an gane duk abin ya ta zaka ce ai ba haka mijina na farko yake min ba ai mijina Allah ya sa ku an gane sannan kuma soyayya yana gurin ɗayan dan amma budurwa ko duk zuciyarta na amma in ka sa ba ta rada to yanzu kana da rabin soyayya ta miji can na farko ya da rabi Allah ya sa ku an gari to wannan kenan da haka yana daga cikin falalar aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a an soyantar mun da abu guda uku a duniya a san aure da san turare da kuma sanyin idaniya na aka saka cikin kula da sallah Allah ya sa ku an gane me yasa mu za ku ne ce Allah ya sa mu san aure saboda cikin auren mataye da yawa akwai ba da taimako wurin guziri zuwa lahira. Allah ya sa duk wani mai aure yana da guziri kwakwara zuwa fuskantar ibada da fuskantar Allah saɓanin mara aure. Saboda ai ko da babu komai a cikin aure sai mace ta isar maka wurin dama kuku, wurin nika, wurin daka, wurin girki, wurin wanki, wurin wanke-wanke, wurin shara. Ai ko a cikin wannan ne mace za ta isar maka, kafin ai ta taimake ka, wurin ka tsaya kai abin da ya dace gare ka. in ma karatu ne, in ma ibada ne, in ma sana'a ne. A ce yau namiji zai runguma duk waɗannan abubuwan da na ambata, kai ka san cewa za ka gan shi ba wancan ba wancan. Ka rasa a ina ya tsagi, iza an ka je ɗakunan marasa mata shi kenan ina lillahi. Allah ya sa, kai duk aje waɗannan ma a ce a cikin aure babu komai sai kulawa da 'ya'yanka. Ya ka gani? wancan ya yi kuka wancan ya buƙaci abinci wancan ya yi fitsari wancan ya yi kashi duk ta tafi damar maka su ya kake gani ai wannan mutumin dai ba zai je wurin aiki ba ni na tabbatar da haka ba zai iya kuma komai ba amma ka zauna saboda albarkan da Allah ya sa cikin aure kana salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana hailala kana istighfari da kuma tana kama kofin shayi kana dagawa sai ba ka yi bacci ba kuma sannan an tsaya maka wurin ɗawainiya ita kuma Allah ya bata sha kai misalin abin da Allah zai baka Allah ya sa ku an gane don haka mace ta gari taimakon bawa ne daga duniya zuwa lahira Allah ya sa ku an gane kuma bayan haka kullum mace tana tuna jamalar halar ubangiji to Allah ya sanya kyau a mace a cikin mata na zahiri da na baɗi to duk lokacin da kai ka taɓa kai kai kai ido biyu da ɗaya daga cikin kyawun su sai ka tuna halar ubangiji sai sa duk lokacin da Allah subhanahu ta'ala zai gaya mana aljanna sai ce akwai mataye kyawawa a ciki akwai mataye kyawawa a ciki shikenan sai a ƙara an gama magana an gama sufanta maka aljanna Allah ya sa ku an gane don haka Allah subhanahu ta'ala ya sauƙaƙa mana ya kuma yalwata mana kuma ya gafarta mana ya ce kuma yuridullahu li bayyana lakum duk waɗannan bayanin ku ga Allah yana yi muku duk wannan bayani dalla dalla da Allah yana muku yana fitar muku da abin da zai amfane ku yana kame ku ga barin abin da rayuwa ce ta dabbobi ta rashin mutuntaka rayuwa ce ta kaskanci duk so yake bayyana muku hanyoyin addinin da abubuwan da zai kawo muku gyara a rayuwanku na duniya da na lahira wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum kuma Allah so yake ya bayyana muku ya shiryar da ku zuwa tafarkin annabawa da suka zo kafin ku wurin halasta muku da haramta muku duk tafarkin su Allah ke so ya bayyana muku wa ya tuba alaikum bugu da ƙari so Allah yake ya gafarta muku abin da kuka yi na baya ku daina ya gafarta muku shi ya kuma ba ku lada mai yawa a kansa Allah ya sa an gane wallahu alimun haƙiƙa Allah masani ne da ku hakimun sannan Allah gwani ne cikin duk waɗannan abubuwan da kuka yana shirya muku wata hikima ce khafiyya ɓoyayya wanda kuma kuka zauna kuka yi nazari za ku gane hikimar Allah cikin sa haka nan kurmin ka zauna ka ga abin da Allah ya halasta maka na aure sai ka ce Allah na gode kurum haka nan ke ma kika zauna kika ga ah yanzu Allah sun ta ya halasta mun kaza ya sauƙaƙa mun kaza kawai yake cewa Allah kin gode dan haka Allah gwani ne cikin shirye-shiryen da yake muku ya ga cewa kuna da alkhairi akwai maslahar ku cikin kaza shi yasa ya halasta muku ya ga cewa akwai cutuwan ku cikin kaza shi yasa ya haramta muku Allah ya sa an gane wallahu alimun hakimun ko yuridu allazina an fa an karanta yuridu allazina wa yuridu allazina yattabi'una shahawati sannan Allah sun tala ya ce mana yahudu da nasara da mazinata ba karanta ba bismillah
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تزيدوا غيرا عظيما يريد الله أن يتوب عنكم ويريد الإنسان والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ضعيفا Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mai mita ce wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah fa so yake ku tuba ya gafarta muku da'ima Allah so yake ku tuba in kun tuba ya gafarta muku Allah so yake ku tuba in kun tuba ya gafarta muku wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati su ko masu bin sha'awa shi yasa kamar yadda muka faɗa cewa ya zo cewa Allah subhanahu wataala ya yi wahayi ga Annabi Dawud alaihi salam yake cewa ya kai Dawuda ka sani ka gaya wa bayina da sun san irin gaggawa da nake yi da san da nake in sun tuba da jin daɗin tuban da nake da sun mutu saboda murna sa inda duk suka tuba bisa wani zunubi da suka aikata Allah ya sa an gani wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat Allah ya ce su yahudu da nasara da waɗanda suka bi tafarkin su cikin mazinata su kullun abin da suke so an tamilu mailan azima ku karkata ku karkace karkacewa mai girma wato ku bude daga wannan tsari na Allah ku auri mata ku auri ƴan uwansu mata ku auri mace ku auri gwaggwansu ko kuma ku kama har wanda Allah bai halasta muku ba ku halasta wa kawunan ku har waɗanda ba ku bada sadakin su ba da haka waɗannan masu bin sha'awa abinda suke so su da'iman ku karkace karkacewa mai girma yuridillahu an yakfifa alaikum ankum Allah sun tala so yake so ga muku hukunce hukuncen shari'a shi yasa bayan ya ce ga ya sai ya ce in ka rasa dama ka auri wacce take baiwa Allah ya sa ku an gane. A wa kuligal insanu da'ifa Allah san Allah ce kuma tabbas Allah ya san cewa an halitta dan adam ne rarrauna ba zai yi hakuri daga sha'awarsa ba ba zai yi hakuri daga mata ba shi yasa Allah ya muku wannan to ya san an halice ku ne ya halice ku ne cikin rauni Allah ya sa an gane wato Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana a wannan aya yana so ne ya bayyana mana shari'arsa kuma ya ciyar da mu hanya madaidaici kuma ya gabarta mana kuma ya sauƙaƙa mana ku ji abu guda hudu ya bayyana mana shari'arsa sannan ya shiryar da mu zuwa hanya madaidaici biyu ya gafarta mana kuma ya sauƙaƙa mana wannan sai ubangiji mai jin kai Allah ya sa an gane su kuma yahudawa kullum burinsu su ne ku karkace karkacewa mai girma zaka ji ana kawo tsarurruka ai ba komai ai wayewa ne wannan mace kya tsaya da iya namiji guda ɗaya? Allah ya sa ku an gane. Ƙur'ani ya haranta muku kaza, ai in kuka ba su kuɗin kamar su ma sadaki kuka ba su. Allah ya sa ku an gane. Wannan ma'abuta son bin sha'awa kenan. Don haka Allah sun tala ce yana so ne ya shirye da mu, ya bayyana mana shirya wadda daranta kamar irin ta ne. An gane? Sannan Allah sun ta'ala yana so ne ya shirye da mu, ya karɓa kuma tuban mu, mu tuba zuwa ga Allah. sannan Allah ya sauƙaƙa mana wannan shine mafi girman ni'ima da Allah sun ta'ala zai wa bawa bayan duk an maka wannan kuma a kawo maka sauƙi cikin abin da aka halasta maka an gane da kyau wannan kenan dan haka ne Allah sun ta'ala ya sauƙaƙa mana kuma hanyar zuwa gare shi manzo Allah ya ce ubangiji ya ce man takarraba ilayya shibran takarrabtu ilayhi zira'an ko kusanta ta kai taƙi ɗaya zan kusance ka zira'i ɗaya in ka kusance ni zira'i ɗaya daga nan hannun zuwa gwiwan hannu zan kusance ka kamu ɗaya shine haka Allah ya sa ku an gane don haka ƙobar Allah da'ima abu da take shi Allah kullum sai yake ya kawo mana sauki kullum abin da Allah ke nema gare mu kenan ya mana bayani ya shigar da mu ya sauƙaƙa mana ya kuma karɓi tuban mu yanzu da Allah wannan akwai bawan da zai ce wai yana so ya je wurin Allah ya rasa hanyar yasa bayan Allah suka ce duk wanda kaji ya ce su yake je wurin Allah ya koma ga Allah ce ƙarya yake ai daimar ƙofar Allah da take kana taka za dinka burbushin ƙofar kana takawa kana halartawa kana koma za ganka ashe a wurin kake Allah ya sa ku an gane da haka halar ubangiji da'iman kullum a buɗe take dan neman masu komawa dan neman masu tuba dan neman masu kusantar ubangiji subhanahu wataala kuma Allah ya gaya mana kulikal insanu da'ifa an halici dan adam ne rarrauna dan adam rarrauna ne Allah ya san cewa ba zai iya hakuri daga kusantar mata ba ko kuma ba zai iya hakuri ba rarrauna ne shi yasa Allah subhanahu wataala ko kuma ka iya cewa dama da adam ka kalle shi gaba ɗaya rarrauna ne saboda Allah subhanahu ta'ala ya halicci abubuwa mabambanta ya halicci akwai almalkun almalkun nurani mala'ika da shi an yi shi ne gaba ɗaya da haske shi gaba ɗaya mala'ika rayuwarsa cikin bautawa Allah ne kadai baya la ya asuna Allah ma amrahu wa yaf'alu ma yumaru shi da'iman mala'ika rayuwarsa cikin bautawa Allah ne kuma baya canzuwa sannan bayan mala'ika shi wannan da'iman yana sama ko sannan akwai dabbobi akwai dabbobi su kuma da'iman dabbobi rayuwarsu cikin sha'awa ne don haka ne idan mutum ya zama rayuwarsa cikin sha'awa ci da sha da kusantar mata sai a ce da shi dabba kai bar ma ya fi dabba inhum illa kal an'am balhum adall ko balhum adallu sabila dabbobi kenan don haka su da'iman dabbobi ba su canza ba su suna wannan shi kuma ɗan adam Allah ta halicce shi rarrauna ba zai iya tsayawa a hari ɗaya ba yadda kaga dabba ta tsaya kullum sha'awanta kullum sha'awanta ci da sha mala'ika kuma kullum ibada ce shi adam Allah ya shi rarrauna ba zai iya tsayawa ba sai dai ganin daren cikin ibada wata kuma ganin shi yayi tanazuli zuwa darajar dabbobi Allah ya sa ku an gari to wannan kenan da haka shi ɗan adam za a gan shi wata lokaci yana bin sha'awansa kamar dabba wata lokaci wato kamar dabba ya ci ya sha bai san komai ba sai ci sai sha sai aure da sai hutu sai bacci an gane ka gan shi shine da shi yake rigima shi zai kai farmaki shi ne fada ka ga nan dabbobi suna yin shi ana rigima yana ta ka san ni ba a taba nin jali Allah ya kiyaye ya shirya makirci abubuwa mabanta wata lokacin za ka shi shine sallah shine zikiri shine istighfari shine salati shine sadaka shine hakuri shine yafiya an koma da kurin zuwa ga Allah tazbihi tahmidi tarihi takbiri Allah ya sa ku an gani ka ce mala'ika ya kuma saji a ranar wani lokaci kuma sai ga saje da wadancan Allah ya kiyaye to dan haka shi dan adam Allah sun ta'ala ya halice shi rauna ne ba iya tsayuwa akan hali daya ba iya tabbata akan hali saboda rauninsa dan haka in ka kula kuma still a ƙarƙashin wannan za ka ce me ɗan adam yake so ba yana son nama ba ya ci daɗi tara mishi naman kazan ka ce ya ci awa ɗaya zai iya wala ka saka ci ma sai a wai da mutum mishi a rai ba sai da kwan gani shi ba zai tsaya a hali dai ba ba yana son bacci ba a ga mishi fadan ka sai bacci wallahi ka canza za ka ga tashi ya aka yake shi mutum ma ya ishe shi aka ce to yanzu ka farka ba za ka yi bacci ba in ka ba shi wasu awanni za ka yace shi bacci ma yake ji yanzu ya daɗi yake ji tsaya in ya tsaya na wasu awanni ka ga yace shi wallahi na tsayuwar ta ishe shi ya magani ba zama ba ne shi ka ce ki zauna wallahi yana wasu awanni za ka yace shi ya gaji da zama shi ya tsayuwa ke so ya yi Allah ya sa ku an gane da haka shi da adam da kuma ku duba komun sha'awarsa da abu aka tara masa abun wata lokaci sai ai sai ba ka ce ai sha'awa ne na mata a ce to ga sunan ga guda ɗari nan Allah ya sa an gane wata da kan ce wallahi ba zan iya ba sai ta Allah sun tara da ci dan adam rarrauna ne kowanne lokaci baya tsayuwa akan hali ɗaya an gane saboda rauninsa sai sa Allah sun tara ke cewa ya kai dan adam ka sani cewa ni sarki ne rayayye kuma ba na mutuwa in kai min biyayya sai in mai da haka zama sarki rayayye wanda za ka mutu ba har abada sai sa dan adam daima idan ya ba Allah sai ya zama afdalun lil malaikati wallahi sai ya hu malaikun ma saboda saboda abinda Allah ya sa a cikin da na daraja a cikin dan adam in ya ba Allah wata ran sai ya hu malaiku ka manta ba Allah bane ya ce isjudu li adama Adam ba shi bane ma shugaban ƴaƴan
mala'iku ya kace sun kuya masa yasa an dan adam ba Allah wata rana sai ku mala'iku haka idan ya saba wa Allah ya lalace ya lalace wallahi ya zama abin tsoro haka dabbobi sai ku dabbobin ma kamar yadda muka faɗa kowane lokaci kana da dama Allah sun tala ta iko karfi biya a wurin ba kamar dabba ba ita ba za ta iya kawai za ta iya hawa daraja madaukakiya ba ita da'iman tana kasa mala'iku kuma ba su iya hawa daraja mu kaskanciya ba da'iman suna sama to kai kana tsakiya za ka iya hawa wancan daraja za ka iya hawa wancan sai ka zaba ko dai ka zama khairul bariyati ko kuma ka zama sharrul bariya Allah ya sa ku an gane na haka kullum ka zama mai yawan samun da tuban ka zuwa ga Allah domin ka zama daga cikin khairul bariya su ya khairul bariya innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya me Allah ya ce sakayyar su jaza'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abada radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah da haka wannan abu ne mai girma wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun Allah ya sa ku an gane dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khuliqa insanu da'ifa an tukure da khuliqa insanu da'ifa za ga zargi ne ga dan adam kuma ya gone gare shi in kai zubi kasance shi ba zai tsaya a hari ɗaya ba kaga zai iya ibada sa'ita ba kamar dabba ba da ba za ta iya ba an fahimta da kyau kuma zai iya saba wa Allah ya dawo ya tuba Allah ya ji daɗin tubansa ba kamar mala'ika ba an fahimta da kyau da haka kuma zargi ne ga mutumin da ya lalace ya ɓaci ya gurɓace Allah ya kiyaye mu fa kulli insanu bi insan Allah ya kiyaye lazina amanu
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف يجزى
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الله سبحانه وتعالى يا كرام أمني yace ya ku wanda kuka yi imani kuka cika rukunan imani kuka amsa kiran Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku rinka cin dukiyoyin junanku tsakaninku da banna wato ba da yardan sashi ba Allah yana cewa cikin suratul baqara ko wala takulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukam li takulu fayta min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun ya kwando kai imani kada ku rinka cin dukiyoyin sashin ku a tsakaninku da barna da haramun kenan kamar cin riba, kamar ƙwace, kamar wayau, kamar zaluncin mutum da yi masa dabara cikin kasuwanci. Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana, haramun ne ka ci dukiyan ɗan uwanka ba da daɗin ransa ba, ba da yardansa ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana cikin hadisin da Abu Hurairah ya ruwaita a لا تهاسدوا ولا تباغدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يهكره ولا يخذله بهزل امرئ من الشر أن يهكر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرده الله صلى الله عليه وسلم يقول cewa kar ku kiyayya ga junanku kamar yadda muka sha faɗa haka nan ko kace ni na ki jinin wani a ce ni ba da ni ko haka nan na ki jinin wannan rashin imani imani na hukunta ka so kowa idan ya ba Allah ka ki kowa idan ya saba wa Allah ba ma'aunin soyayya ba ne ga mumini ya ce ai wani nawa ne tunda yana bani shi ne nawa ko da ku ya saba ma Allah wannan ba daidai ba ne ko ka ji mutum duk bannan duk bannansa duk gyaruwansa kai duk nagartansa ka ce a wannan wani ai ba nawa ba ne ba ma yi tare da shi ba nawa ba ne saboda wayar shi baya ba shi fa mu'minu na yuhibbu haqqan wa ahlahu wa yakrahu ba'ilan wa ahlul jarimati inji me ya kuta tilfabila in dai mu'mini ne a cikin mutu yana son gaskiya kuma yana son mabuta gaskiya kuma yana kin barna da mabuta barna amma ka ji mutum ya ce shikenan wani tun nagartansa fa tunda baya bani ba nawa bane amma wani tun lalacewa tunda dai shi ke ban to shi ne nawa wannan saɓanin imani wa yajibu alai an yuhibba lillahi wa yaghdabu lahu wa yarda lahu wa yabghuda lahu wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar da haka manzo Allah ta kar ku rinka kiyayya ga junanku kar ku rinka ma junanku hasada kada ku rinka juya wa junanku baya da zubin wai kuna gaba da juna wannan ya zo wannan ya kawo da kai wannan ya kawo da kai wai wani ya mu wannan sallah ba zai amsa ba kuma wannan amma wannan sallah ba zai amsa manzo Allah ce ku zama bayin Allah ɗan uwan juna musulmi ɗan uwan musulmi ne ba a san shi da zai zalunce shi ba ba a san sa da zai tabar da shi ya taimaka masa ba ya ishi mutum musulmi sharri a ce ya wulakanta ɗan uwansa musulmi ko a ce ya wulakanta wanda ke ciyarwa abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani musulmi akan dan uwansa musulmi haramun ne ya ci dukiyarsa haramun ne ya ci mutuncinsa haramun ne ya zubar da jinin dan haka la takulu amwalakum bainakum bil batil yasa manzo Allah ce duk dan fashi ba zai shiga aljanna ba kuma baya tare da Allah ya sa an gane sannan kar ku rinka sa riba a cikin kasuwanci domin a halallahu bai'a wa harramar riba. Manzo Allah sallallahu alaihi ya ce atyabul kasbi amalur rajul bi yadihi wa kullu bai'in mabrurun. Mafi tsarkin kasuwanci mutum ya aikin hannunsa, amma fa ku sani cewa bayan wannan sai duk wani sana'a wani kasuwancin da ya kubuta daga yaudara ko cuta ko zaluncin musulmi. Duk wani kasuwanci da ya kubuta daga waɗannan abubuwan da muka labarta, to shi ma mafi tsarkin kasuwanci ne in ji manzon Allah. an halasta maka kasuwanci ne don karka ci haram babu hikima da wayo kuma kayi kasuwancin ka ci haram ka ci dukiyar dan uwanka ga mutum ya dauka abu kudinsa bai kai bai ce kudinsa ya wuce ko kuma ya ce a bani shinkafa mudu daya kai kai kuma zan baka mudu ɗaya ka bani mudu biyu ko da ko ‘yan hausa ne da ‘yar gwamnati tun daga jinsin su ɗaya Allah ya sa ku an gane to wannan kenan don haka Allah subhanahu ta'ala ya ce kar ku ci dukiyanku a tsakaninku da banna illa an takuna tijaratu an taradun minku sai dai idan cin dukiyar ya kasance kasuwanci ce ta faru ne ta hanyar kasuwanci kuma kasuwanci ma bisa yardanku Allah ya sa ku an gane ga kaya na na shaida maka ga kuɗina na siya shikenan yanzu wannan zai ci haja wannan zai ci kuɗi kar kuma ka ce shikenan an siya an mutum ya ɗan yi nadama ya ce to kai haƙuri da ka ka ce wallahi ban yadda ba ba a san haka ka za ka yin kasuwa an aiki yaro tumatiri an dawo an ce ya a yi haƙuri ta rubu aka ce sai ka ga mai ta rubu ta ce ita nan baran ba ba za ta karɓa ba manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man akala musliman bai atahu akala Allahu asaratuhu yawmal qiyam duk wanda ya zobe ma ya yafe mu musulmi cinikin sa bayan an kulla ta kulli sai ya dawo da shi saboda nadama ya dawo da shi sai ka yafe masa to Allah zai yafe ma kurkuran ka ranar alkiyama yanda ka yafe masa cinikin haka Allah kuma zai yafe maka amma ba ce an an yaro ya dagalbala tumatiri ki an saba saboda abin ya canza daga yadda kika ba su wannan kina da gaskiya ko kana da gaskiya da haka Allah subhanahu ta'ala ya ce in dai kasuwanci ne bisa yarjejeniya tsakanin ku babu laifi manzo Allah ma sallallahu alaihi ya ce mai siya da mai siyarwa suna cikin albarkan Allah amma da sharadi in sadaka wa bayyana in suka bayyana gaskiya kuma suka yi gaskiya akwai aibiwa na kaji kaji kaza na wani to amma da matsala kaza kaji zaka iya to shi kenan gaskiya kaza ne na siya amma ga abin da zan ƙara Allah ya sa ku an gane na siya amma maza suna yin cewa in katama wa kazaba mun barkatu bai iya suna yin ƙarya suka ɓoye aibi sai a zare albarkan ciniki wala taqtulu anfusakum Allah subhanahu wa ta'ala ce kuma kar ku kashe kawunan ku ta hanyar aikata abin da zai ja muku zuwa ga halakar ran Allah ya sa ku an gane yasa manzo Allah ma ya ce ajmilu bi talabir rizq ku ce ka ta wurin neman arziki mai ka ga wani yanda ka san zai mutu a gigice kullum ina ya buga za ya yi nan fi da mashin ya ƙara nan fi ya ƙara nan ya ƙara ba shi da lokaci ma yana nema kawai kar ku kashe kawunan ku ji Allah kar ku kai kanku zuwa ga halaka Allah ya sa an gane inna Allah kana bikum rahima domin Allah wallahi mai tsananin jin kai gari yana jin tausayi kar ku kashe kanku Allah ya sa an gane dan adam idan ya du'ufa akan cin duniya ya zama mai buƙatar duniya to sai iya garin neman da zai iya kashe kansa Allah ya sa ku an gane to kuma da ya kashe kansa an haramta masa aljanna dan haka yana daga cikin ko ma'anar ayan nan wani hadisi na Amr bin al-As baban Abdullahi dan Amr dan As bayan ya musulunta yake mutum ne mai basira da ya musulunta manzo Allah ya aika yaki shi aka aike shi yakin zatu salasi a cikin yakin fa amma mamaki akwai sayyidina Abubakar akwai sayyidina Umar shi annabi manzo Allah ya sautar da shi akan zatu salasi da haka dai shikenan an ji an yaki an fara kai musu farmaki an ci gani an ci yaki an ji ana kama kafirai sai shi a dawo wanda aka kama an kama wanda ba kama da kyale su a sai na mure ya za ka ce mu dawo bayan muna mun ci yaƙi muna kamo ganima sai sai na baka da sai na umar a shi annabi ya sarautar a kanmu da aka kai shugun ka da magana mun je gida sai ke so da mutunta shugabanci na zamanin sahabban manzon ana nan kawai shi kenan dare ne mai sanyi an yi sanyi a lokacin sai musulmai suka dinga kunna wuta suna jin ɗumi sai ke kowa ya kashi aka ce sai na umar ya ce ya muna cikin jin ɗumi sanyin nan da ake yi an kuna da ce a kashe sai na bakar ce a kyale shi shugaba ne da maza Allah sarauta a kan mun ji gida kana magana sai ke shi yasa sufaye da yan dariƙa ba abuta dariƙa suke girma jagoranci da shi hantar ka dai ga wannan a zahiri shi kamar ai kaza ne ba daidai bane amma kuma ka bar shi tukunna sai an je wurin manzo Allah manzo Allah ya tambaye shi sai ya mafarki da daddare janaba ya kama shi da ya tashi ana cikin sanyi da mana biyar kawai ya buga taimama da ya taimaman nan sai ya sallah tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda janaba ta ta kama shi cikin wannan dare mai sanyi mai tsananin sanyi bayan an yi sallah sai Amr bin al-As ya waigo ya kalli sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su kun ga sallan nan da aka yi to janaba ta kama ni janaba ce ta kama ni jiya da daddare a cikin wannan dare mai sanyi da ta kama ni sai ne tiyama sai na yi sallah da ku haka ma sai na umar ya buɗe baki sai magana ya za ka limance mu da taimama ya za ka limance mu bacin kana akwai ruwa ba ka yi amfani da shi ba, wato da ruwa kuma ba ka yi amfani da shi ba ka yi taimama kuma a haka kayan mana sallah. Sai na abakar siddiqu shi ma ya ƙara dakatar da shi ce a ka ba hankali ya umaru. Mu bari in mun koma gurin manzo Allah kana da magana sai a yi. shikenan da koma gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar ya ce ya Rasulullahi da fa magana shi wannan Amr bin al-As din ya yi wasu abubuwa na farko mun ci yaƙi mun je muna ribace ribatattun yaƙi ana kan haka sai ya dakatar da ce a dawo ɗaya kenan na biyu kuma mun zauna cikin dare mai tsananin sanyi sai muka kunna wuta ana jin ɗumi da ya zo ya ce a kashe na uku kuma ya yi mana sallah da taimama alhali da ruwa mu kuma da alula a tare da mu sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce to me za ka ce sai ce ya rasulullahi abin da ya sa ana yaƙi ana kamo ribatattu na dawo na ce a bar shi na yi mamakin galabar da aka samu farab ɗaya ne na yaƙi a ce lokaci ɗaya ana fara yaƙi kurum a samu irin wannan galabar sai na ji tsoron kar a zo wani makirci suka shirya domin su rubta da mu Allah ya sa ku an gane don haka shi ya sa na ce a dawo don gudun wani makirci wanda yake ba san da shi ba. Manzo Allah ya kalla sai na Umar ya ce ka dai ko sai na Umar ya ce i. Sai manzo Allah ya ƙara tambayarsa to me yasa an kunna wuta ana jin ɗumi cikin dare mai tsananin sanyi kace a kashe. Sai sai na Amr bin al ya ce, Ya Rasulallahi, na ji tsoron, kar kafirai su yi amfani da wannan alama mu ta kunna wuta, su gane mu da adadinmu, ta yadda za su yi sauƙin lissafa mu, su san ta yadda za su kai mana farmaki daidai yawan. Kar su gane adadinmu, su gane ƙarancinmu, domin a cikin kowanne rukuni na wuta. a iya lissafa mutane nawa ne Allah ya sa ku an gane maza Allah ya ce musu na Umar kaji ko ya ce i sai maza Allah ya tambaye shi ce to ya an ce kayi sallah da janaba ko kuma kayi sallah da janaba a jikinka sai kai taimama kana da janaba kai taimama ba kai wanka ba an ce kana da janaba kayi taimama ba kai wanka ba sai ya ce ya rasulullahi na yi mafarki ne a dare mai tsananin sanyi sai na kuma duba faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wala taqtulu anfusakum wannan ayan da muke karanta inna Allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku Allah na mai tsananin jin kai ne gare ku mai tsananin jin kai ne da ku mai tsananin jin tausayin ku yasa sai ban yi wanka ba ne taimama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi yayi dariya to da haka wannan na daga cikin ma'anar wannan aya wannan daga cikin ma'anar wannan aya kar ku kashe kawunan ku lalle Allah mai tsananin jin tausayin ku wato kar ku jefa kawunan ku cikin abin da zai sabauta mata kisa abin da zai sabauta kashe rasa ta domin shari'a ya zo da kulawa da rai matuƙar kulawa wannan kenan. A wasu malamai kuma suka ce kamar yadda muka faɗa a baya, kar ku kashe kawunanku ta hanyar rataya ta da duniya da kwaɗayin duniya, da shagaltuwa da duniya, garin neman duniya har ku jefa kanku a wurin da ba za ku iya fitowa ba. Allah ya sa ku an gane, ko kuma ku halaka ‘ya'yayenku, kana da ɗa. amma baka damu da karatunsa ba na addini, baka damu da karatunsa ba na addini, kullum damuwarka karatunsa na boko, ya yi primary, ya yi secondary, ya yi jami'a, shi ne nan, shi ne nan, shi ne nan, amma kwata-kwata bai dame ka ba, wani irin mataki ya sani ya samu a addini, a martabar addini, me ya sani, me ya iya. wannan kashe kai ne kashe ɗani. Wannan kashe kai ne kashe ɗani. Domin wata rana zai yi nadama, shi yasa maulan musho Ibrahim Allah ya kara masa yarda yana cikin wasiƙar da ya tura ƴaƴayensa lokacin da ya aika su kahira karatu yace ku fara hidimtawa addini in ya samu sai ku hidimtawa duniya in ko bai samu ba addini awwalan don kiyaye mutuncin babanku da gidanku da haka kar ku kashe kawunanku kar ku jefa kanku ga halaka ku jefa ƴaƴayenku a halaka su tsaya gaban Allah su yi ƙarar ku ranar alkiyama. Wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunanku kar ku ratayi da duniya ku duƙufa akan duniya har ratayuwanku da duniya da kwaɗayinta ya janyo muku kashe kanku. Ya zo cewa a cikin kisa annabi Isa alaihi salam wata rana ya wani Bayahudi ya yi da'awar cewa ya yi imani da shi. Da ya kirarin ya yi imani da shi sai annabi Isa ya fita tafiya da shi, ka san kowa ko shi hannu ya gaske, ana so a yi muridi imtihani sai a fita tafiya da shi. sai annabi Isa ya fita tafiya da wannan bai Yahudi. Da suka tafi sai annabi Isa ya ɗauka gurasa guda uku sai ya bashi. Ya ce ya aji, ya aje musu. Ana tafiya, ana tafiya da tafiya ta yi tsawo, sai wannan bai ya sace gurasa ɗaya ya cinye. Yayin da yini ya yi rabi, sai annabi Isa ya kira shi ya ce, ba mu abincinmu, a kawai sai ya fito da gurasa biyu sai nabi sai ce ina ta uku sai ce ban ganta ba ban gane ban ganta ba ya rantse ya shi shi bai ganta ba ya rantse akai annabi sa yayyayi yace shi wallahi yadda ka ganshi ne shi ma kai dan bai sanya akai ba shi kenan ana cikin haka kawai sai ga wata barewa ta zo wucewa sai annabi sa ya ce da shi kulli hazal gazal ya atini je ka ce ma wancan barewar ta zo ina kiranta kullahu ajib ruha Allah je ka ce da wancan barewar ki amsa kiran ruhin Allah nan bai hude ya je ya ce to ya ke barewa amsa kiran ruhin Allah ruhin Allah na kiran ki annabi Isa sai ya fi barewar ta zo ta kwanta sai annabi Isa ya ce da shi yanka ta ya yanka ta feɗe ta ya feɗe ta, daddatsa ta ya daddatsa ta, ya ce kunna wuta ya kunna wuta, ya ce gasa ya gasa ta, ta gasu suka ci suka ƙoshi. Yayin da suka ci suka ƙoshi sai annabi sai ya tara ƙasusuwan. Da ya tara ƙasusuwar sai ya ce da ita ƙum bi iznillah. Barewa tashi da izinin Allah. Kawai sai ta tashi, barewar yadda take ta tafi. sai wannan bai hure ce wai wai wai wai wannan abu mamaki ne sosai sai annabi sa ya ce da shi to ina roƙonka dan darajan wanda ya aikata mana wannan abin mamaki ubangiji ka gaya min ina gura sannan ta uku ka ji ba amma abu da bakin bai ne ya ce ban ganta ba ban ganta ba ya ce da shi kenan sai suka tafi suna tafiya sai suka je suka ci karo da wani teku mai tsananin girma da faɗi sai ce to sai annabi sa ce da shi to ga teku nan gaban ya kake ganin za a yi sai ce to na dai san ba za mu ƙetare shi ba sai dai ko da jirgi ko ta wani sababi daban ba dai zai ya ƙetare wannan rafin ba sai da jirgi sai annabi sai ce da shi rantsa idanuwanka yana rantsewa kawai sai ya gansu a bayan tekun na sun tsallake tekun sai ce subhanallahi kai wannan abin mamaki ya tabbata wannan abin mamaki ne sosai a ce ba taku ba jirgi kawai mu gan ma gabar ruwa da muna can gabar yanzu har mun dawo nan gabar sai annabi sai ya ce to ina gama ka dan darajan ubangijin da ya aikata mana haka ka gaya min ina gurasan nan ta uku ka ji ba Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma mutumin nan ba Yahudan nan ya buɗe baki ya ce ban san ta ba, ban san inda take ba, ban san ya akai ba, ban ganta ba. Suka tafi suna tafiya kawai sai suka je wani guri sai suka ga wani ma'adanai na zinari sai suka ga tarin zinari har tari uku suka zauna annabi sai ya ce to alhamdulillah ga arzikin Allah sai to wannan zinaren za mu raba shi gida uku kamar yadda yake ɗaya nawa ɗaya naka ɗaya da za mu ga wanda ya ɗauke gura sannan na uku da wahe mu bashi ɗaya da za mu ga wanda ya ɗauke gura sannan na uku da sai mu bashi da ba yahudan ne ya ja haka sai ce zan faɗi gaskiya ya ce da annabi isa zan faɗi gaskiya ya haka ya ce ni na cinye ɗaya gurasa ka ji fa duniya saboda duniya duk waɗancan ayoyi na Allah da ya gani bai sa ya faɗi gaskiya ba ma saboda duniya ya faɗi gaskiya sai an ce ɗaya tarin zinaran na wanda ya saci gurasa ne shine yanzu ya faɗa shi ne sai annabi sai ya ce kai canka fir da rayuwarka duk abubuwan da ka gani na ayoyi bai sa ka faɗi gaskiya ba amma duniya ta ja kafa da gaskiya. Je ka riƙe duka tarin zinarin ma na ka je ka riƙe ka amfani da shi. Annabi sai ya wuce ya kyale shi. Ce je ka riƙe tarin zinarin. Annabi sai ya wuce. Mutumin nan ya zauna a zaune wurin tarin zinarin nan, ko tsafta ido baya yi. Ya ƙura musu ido. saboda na farko shi ba zai iya ɗauka ba, ko ba zai iya tafiya ba, ya ɗauko wani abu ya ɗauka yana jin tsoron kar wani abu ya taɓa su, ba zai iya ɗauka ba, ko ba zai iya barin su ya je ya nemo abin ɗauka ba ko wani zai taimake shi ya ɗauka masa. Tsoron salwatansu. Yana zaune, yayin da dare ya yi sai ga mutane guda uku suru. suka ce ya me kake ya nan sai ce a kafin ku yi tambaya kafin ku yi masauki inda nake bari in gaya muku wannan zinarin fana wani ka ji wannan zinarin fana wani kuma na zauna nan ina gadin sa suka ji haka sai suka ce a me a wurin zinare ne eh au sai suka yi shawara suka ce mu kashe shi sai mu raba wannan zinarin dama gashi tari uku ne kowa ya ɗauka daidai suka kashe shi suka zauna sai suka aiki ɗaya daga cikinsu zai samu musu abinci da gurin da za su kwashe wannan zinaran su fita tare da shi biyu suka tsaya biyun suna tsayawa ɗayan ya tafi sai suka yi shawara su biyu suka ce wannan tari ne guda uku mu kashe wancan ɗan uwan namu da muka aika sai ya zama mu bi mun raba tari uku nan zai zama ya fi yawa akan mu raba tari ɗaiɗai. Allah ya sa an gane, duniya fa kenan. Shi kenan, sai aka yanke shawara yana zuwa yana kawo abincin, kafin ya ce komai za a kashe shi. Shi kuma yana tafiya zuwa siyo abincin sai ya yi shawara da kansa. Wannan fa zinari tari uku ne. kuma tari ɗaya zan samu, in sa guba mana a cikin abincin nan, ina zuwa in ba su suna ci su mutu duk ni sai in kwashe. Kaji, kowa ya shirya makirci ne zai kashe kowa. Ya je siyo abincin ne ya sa guba, don duk su ma su mutu ya kwashe shi kaɗai. Dama su kuma dama sun yi shawara akan yana zuwa kafin su ci abincin za su kashe shi. Mutum ne yana zuwa da abinci, yana aje abincin nan sai suka kai shi da suka hau shi da duka har da suka kashe shi. Kaga mutum biyu sun mutu. Suna cin abincin nan su biyu su kuma su ma din sai suka mutu. Kaga duk mutane hudu sun mutu. Allah ya sa ku an gane shikenan yayin da annabi Isa yake kan hanyar dawowansa kawai sai ya ga mutane hudu duk a mace a daidai wannan gurin inda zinaren yake sai ya karkada kai ya ce haka zad duniya taf'alu bi auladiha haka duniya take yi da ƴaƴayenta si ta rigima a kanta ta halaka su a ƙarke a banza don haka wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku ta hanyar bin duniya ta hanyar biye ma kwaɗayin duniya ta hanyar dukufa akan duniya da kwaɗayinta aikin banza ka je ka kashe kanka inna allaha kana bikum rahima lalle Allah mai tsananin tausayi ne gare ku da ku shi yasa ya hana ku haka Allah ya ce wa man yaf'al zalika wanda ko ya aikata wannan abin da aka hana shi udwanan dan ƙetare iyakan Allah wa zulman da zalunci fa sofa nuslihi nara wannan da sanni zamu shigar da shi cikin wuta da zai ƙona a cikinta kana zalika alallahi yasira hukunci kalan haka ga Allah sassauƙa ne wato haka a wannan abu ne mai sauƙi ga Allah subhanahu wataala alhamdulillah anan zamu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya samu daga cikin bayin da ake yanta a wannan wata albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم